إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى فبها النجاة والفوز يوم الدين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يسلمون أيها الناس إن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أصول الإيمان الستة التي لا يكون العبد مؤمنا إلا بها وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال الله سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال سبحانه وكان أمر الله قدرا مقدورا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس عقيدة الإيمان بالقدر في نفوس الأطفال والشباب قبل الكبار من الصحابة رضي الله عنهم كما قال لزيد بن ثابت وهو شاب لقن فهم فقال له ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار أيها المسلمون ومعنى الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد أن كل ما يجري من الأحداث إنما يجري إنما يجري على حسب علم الله تعالى القديم وفضاء وقضائه المبرم السابق وقيل معناه التسليم وسكون القلب والطمأنينة وأن قضاءه سبحانه وتعالى كله عدل وخير وحكمة أيها الناس للإيمان بالقدر ثمرات وفوائد عدة تعود على الإنسان بمنافع جمة في دينه ودنياه فمن ذلك راحة النفس والقلب والطمأنينة وعدم الحزن على ما مضى وما فات قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لذلك لما مات ولد للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ضحك فقيل له أتضحك وقد مات ولدك فقال ألا أرضى ألا أرضى بما رضيه الله تعالى لي ولله در القائل الحمد لله إن أعطى وإن حرما حمدا يليق به بدعا ومختتما نرضى بما حكم المولى ونقبله فإنما الخير فيما كان قد حكما عباد الله ومن فوائد الإيمان بالقدر أنه يحث على طلب الحلال وترك الحرام فإن الله قسم الأرزاق للناس كما قسم آجالهم فالرزق مقسوم معلوم كما أن الموت مقدور محتوم قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال رسوله صلوات ربي وسلامه عليه إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته عباد الله ومن فوائد الإيمان بالقدر أنه يجعل المؤمن صابرا قوي الاحتمال وهذا سر عظيم من أسرار القوة والثبات على الشدائد وهو سر انتصار أهل الإيمان قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وقال صلوات ربي وسلامه عليه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وهذا هو الواجب على المسلم المؤمن أن يقابل أقدار الله عز وجل بالحمد وبالصبر وفي صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح قال لابن أباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت بل أصبر وقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف فدعا لها فهذه امرأة فهذه امرأة تربت على الإيمان بالقدر عباد الله يجب الحذر يجب الحذر من الخوض في القدر لأنه من علم الله ولأنه من علم الغيب هو سر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا ولما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قالوا ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا ولا تتكلوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل واتخاذ الأسباب المادية والمعنوية عباد الله صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah uwa masu girma ina ma kaina da gaba mu wasiya da abin da muka saba ma kanmu wasiya da shi shine mu ji tsoron allah maɗaukakin sarki mu bi dokokinsa mu nisance abin da ya hana mu mu yi ƙoƙari mu aiwatar da abin da ya umarce mu daidai gwargwadon iyawa uwa masu girma kusan da cewa imani da ƙaddara yana ɗaya daga cikin asallai gimshiƙai na imani guda shidda wanda mutum ba zai taɓa kasancewa mumuni ba mai imani da Allah har sai ya yi imani da shi kamar yadda ya tabbata a hadisi shahararre mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah akhbirni anil iman ka bani labari menene imani sai manzon Allah ya ce masa al-imanu an tu'mina billahi imani shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranan ƙarshe wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma kayi imani da ƙaddara ta alkhairinta da kuma ta sharrinta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar dukkan komai mun halitta sa da ƙaddarawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tarbiyyar sahabbansa akan imani da kaddara tun suna yara ma kamin su zamanto manya wata rana yana tare da ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce ma Zaid bin Thabit sai ce masa ya Zaid walau anfaqta mithla Uhudin zahaban fi sabilillahi lam yataqabbaluhu Allahu mink da a ce kai sadaka da daidai da dutsen Uhud na zinariya to Allah ba zai karɓar maka wannan sadakar ba hatta tu'mina bil qadri har sai kai imani da kaddara wa ta'lama anna ma asabaka lam yakul li yukhti'aka kuma ka san da cewa abun da ya same ka dama ba zai kubuce maka ba wa anna ma akhta'aka lam yakul li yusibak sannan abun da ya kubuce maka dama ba zai same ka ba yace walau mutta ala ghairi dhalika lamutta ala la dakhalta an da a ce za ka mutu ba tare da imani da kaddara ba to da ka shiga wuta ashe wannan yana nuna muna imani da kaddara yana ɗaya daga cikin rukunai na imani rishinsa yana iya rushe imanin mutum kuma yakan iya yi dalilin shigar mutum a cikin wuta to sai dai me ake ce ma imani da kaddara abin da ake ce ma imani da kaddara shine mutum ya kudurta a zuciyarsa akan cewa dukkanin abin da yake gudana a duniya da lahira to abu ne wanda Allah ya riga ya san da zai faru kuma Allah ya hukumta ya faru a hakakin amma kuma ya ƙara tabbatarwa a zuciyarsa da cewa duk abin da Allah ya ƙaddara Allah ya hukumta alkhairi ne adalci ne hikima ce daga Allah maɗaukakin sarki wannan shi ake cima imani da ƙaddara shi yasa da aka ce kai imani da ƙaddara sai da aka gama da khairihi wa sharrihi ta alkhairin da ta sharri duka kai imani da ita imani da kaddara yana da mahimmanci a rayuwar mutum ta duniya kamin ta lahira daga cikin mahimmancin imani da lahira annahu sababun li tuma'ninatil qalbi wa adamil huzni amma madha imani da kaddara yana daga cikin abin da yake jayo natsuwa ta zuciya samun kwanciyar hankali da kuma rishin damuwa da wani abu da ya kubuce maka da kake so ka samu wannan rishin imani da kaddara kin shi yasa kahorai wasu suke kashe kansu rishin imani da kaddara zai sa mutum ya haɗu ya hau a dutse ya hau a etage a bene mafi tsawo ya haɗu rishin imani da kaddara zai sa mutum ya daba ma kan shi yuka rishin imani da kaddara zai sa mutum ya sha maganin mutuwa ma'ana ya sha fazon don ya mutu wannan ku an yi yawan samunsa a kasashen turai waɗanda ba su yi imani da allah ba ba su yi imani da kaddara ba ashe idan ka yi imani da kaddara babban abin da za ka samu shine za ka samu farin ciki a zuciyarka shi yasa allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata musiba da za ta samu face sai ya kasance da izinin allah ne da sanin allah ne sai allah ya ce wa man yu'min billahi yahdi qalba ay wa man yu'min bi qada'illahi wa qadarihi yahdi qalba duk wanda ya imani da kaddarar Allah da hukuncin Allah na farin ciki da rishin sa Allah ya ce yahdi qalba zai shiryar da zuciyarsa me ma'anan yahdi qalba ai Allah zai sama zuciyarsa sukuni zai kasance a cikin farin ciki dan ya san duk abin da ya same sa to dama Allah ya so abin da bai same sa ba to dama Allah bai so ya same sa ba imani da kaddara ya sa ɗai daga cikin magabata da ake ce ma fadail bin iyad rahimahullahu ta'ala yana da ɗai daga cikin ɗiya wanda ya hiso sai allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwar ɗan sai ɗan ya mutu babu shi a gida yana makaranta yana masallaci yana ba da karatu sai aka zo aka gaya masa ai ɗanka wani da ka hiso kin nan fa ya rasu ana faɗa masa haka sai ya hoshe da dariya sai mutane suka yi mamaki a tabhaku wa qad mata waladuk za ka yi dariya alhali kuma ɗanka ya mutu kuma wanda ma ka yi so daga cikinsu sai ya ce musu ala arda bima radiyahu Allah ta'ala li shin ba zan yarda da abin da Allah ya yarda mini ba domin Allah ne ya yarda yaron ya mutu da Allah bai yarda ba da ba zai mutu ba kenan me yasa zan ki abin da Allah ya yarda da shi sai ke fasara mana faɗin wani mai hikima da yake cewa alhamdulillahi in a'ata wa in haruma hamdan yaliqu bihi bad'an wa mukhtatima kam ni'matin hamalat fi tayyiha niqama wa niqmatin hamalat fi tayyiha ni'ama yace godiya ga Allah a kowanne irin hali yace domin in ni'ima ce ta zo to ni'ima nawa ce take komawa bala'i da ƙarshe ya ce in ma bala'i ne ya zo to bala'i nawa yake komawa ni'ima a ƙarshe ya ce narda bima hakamal maula wa naqbaluhu fa innamal adlu fi ma kana qad hakama ya ce za mu yarda inda kai mumuni ne za ka yarda da abin da Allah ya hukumta maka kuma ka karɓe sa da hannu biyu domin adalci yana a cikin abin da Allah ya hukumta duk abin da Allah ya kaddara maka in ma khairi ne in ma sharri ne to ka sa akan ka alkhairi ne za ka samu kwanciyar hankali in uwa masu girma yana ɗaya daga cikin mahimmancin imani da kaddara annahu ya hussul mu'mina ala talabil halali wa tajannubil haram imani da kaddara yana sa mutum ya nisanci haram ya yi ƙoƙarin neman halal domin in ka yi imani da kaddara ka san da cewa duk abin da za ka samu a duniya dama allah ya riga ya mai ya kaddara za ka same sa duk abin da ba za ka samu ba dama Allah ya kaddara ba za ka same sa ba don haka wannan imanin da ka yi da haka nan kin zai sa ba za ka fada ba a cikin haram wadda za ta jayo maka da na sani a ranar gobe kiyama shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudusi qad nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha yace mala'ika jibril ya zo ya mini wahayi akan cewa babu wata rayuwa da za ta mutu face sai ta yi da kwanakin da Allah ya kaddara mata yace babu wata rayuwa da za ta mutu face sai ta ci arzikin da Allah ya kaddara za ta ci sannan sai ta mutu mutum nawa ne yana da miliyoyi amma bai wuce miliyon kaɗan ba da zai ci sauran ya bar sa ba nasa ba ne nasa shi ne wanda ya ci sai manzon Allah ya ce fattakullaha wa ajmilu fi talabi da haka ku ji tsoron Allah ku kyautata neman ku ma'ana ku nemi abin da yake halal a gare ku domin ba za ku ci abin da yake ba naku ba abin da an naku shi ne za ku ci ka nemo haramkin baka ci ta ba ta kasance kuma kana da laihin nemo takin da kai shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursil lahu min ba'di duk abinda Allah ya so ya hana ma wasu mutane to babu wanda babu wanda isa ya basu shi abinda kuma rahamar da Allah ya so ya ma wasu mutane to babu wanda isa ya amshe wannan rahamar in uwa masu girma imani da kaddara yana daga cikin fa'idodinsa أنه يجعل المؤمن صابرا قوي الاحتمال imani da kaddara yana sa mutum ya kasance mai haƙuri da juriya imani da kaddara yana sa ka kasance mai haƙuri da juriya idan kuma ka kasance da haƙuri da juriya to babu inda ba za ka iya zama ba babu rayuwar da ba za ka iya yi ba domin shi haƙuri shi ne jagora wa sabru na ja'aluhu rafiqa durubina fa huwa dawa'u li'illatil azmani haƙuri ka sanya sa jagora shine maganin duk wata cuta duk wata musiba a duniya to in kai imani da kaddara zaka siffantu da siffa ta haƙuri wadda Allah yake so wadda Allah yake son masu ita shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amril mu'min al'amarin mumuni akwai birgewa in asabatu sarra a shakara fa kana khairan la idan abun murna ya same sa sai ya gode ma Allah sai kasance alkhairi a gare sa wa in asabatu darra asabara fa kana khairan la haka kuma in mummuna abu ya same sa sai yayi haƙuri wannan kuma sai kasance alkhairi a gare sa imani da kaddara dalili ne na shiga aljanna ɗaya daga cikin magabata da ake ce ma ata bin abi riba tabi'i ne daga cikin tabi'ai ya ce yana zamna tare da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas ya ce masa ala uri kamra'atan min ahlil janna kana so yo in nuna maka wata mace daga cikin 'yan aljanna kana so in nuna maka wata mace daga cikin 'yan aljanna ya ce e sai ce hadihil mar'atu sauda akwai wata mace za ta biyawa sai ce wannan bakar matar da kake gani ya ce in kana so ka ga ɗan aljanna da ke yawo a ban ƙasa ya ce kalli wannan matar da kake gani baka ya ce kasan me ya jayo mata wannan ya ce ta zo wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulallah inni usra'u wa inni atakashaf ya manzon Allah warhwaɗiya nake yi ma'ana wannan abin da mutum yake yana cikin tahiya sai ya hwaɗi ya ta zazzage ya ta makarkata har ma ya kai yana jan jikinsa da ƙasa wanda yake da suna wasu suna alakanta shi da aljannu amma da ƙarshe an gano da cuta ce asali ba ma aljannu ba ne ta ce ina fama da harhaɗiya kuma matsalar in na haɗi wannan bekinaɗoniya da nake al'aurata tana buɗewa ud'ullaha li ka roƙan mini allah allah ya bani lahiya sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in shi'ti sabarti wa lakil janna wa in shi'ti da'awtullah laki in kina so zan yi miki addu'a ki samu lahiya amma in kina so ki yi haƙuri sai ya kasance dalilin haƙurin da zaki na wannan ƙaddarar da Allah ya miki Allah ya baki aljanna sai ta ce a zan yi haƙuri na zaɓi in yi haƙuri da cutar in je in samu aljanna sai ta ce amma ya rasulullah inni atakashaf fad'ullah Allah atakashaf sai dai matsalar manzon Allah yanzu ni damuwa ta ba cutar ba in na haɗe al'aurata tana buɗewa kai mini addu'a al'aurata ta bar buɗewa don ina kumyar a ce ana ganin al'aurata yanzu sai manzon Allah ya mata addu'a daga wannan lokacin ya kasance in ta haɗe al'aurata ba ta buɗewa har ta tashi haƙuri da me ya jawo mata wannan haƙuri da kaddara kai ma haka ke ma haka su ma haka wa'ancan ma haka in dai har za su yi haƙuri da kaddarar da Allah ya ɗora musu ta cuta ta talauci ta kunci ta kaza ta kaza ta muni da abin da ya kama da haka in har za ka yi haƙuri da wannan dan Allah to Allah zai mai maka da gurbin wannan haƙurin da ka yi da aljanna yan uwa masu girma sai dai ina mana hannunka mai sanda game da al'amarin ƙaddara za ka ga mutum ya yi zina ya ce haka Allah ya ƙaddara masa mutum ya yi sata ya ce ƙaddara ce e kaddara ce amma kun ba shi yake nuna ba ka da laihi ba domin Allah ya ce wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah kahin mutum ya wani abu abubuwa guda biyu ne ake samu mashi'atullah wa mashi'atul fa'il kai za ka fara so in ka so ka yi in Allah ya so sai ya baka dama ka yi in kuma ya so sai ya hana maka kenan in ka ga kayi laihi e kaddarar Allah ce amma tare da me tare da son ka in ka goni bala'i ya faɗa maka kaddarar Allah ce amma tare da mi amma tare da son ka wannan shine kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu komi mu ce kaddara komi mu ce kaddara yace idza zukira alqadaru fa amsiku idan kun ji ana bayanin kaddara to ku kame bakin ku kada ku rika kutsawa a cikin al'amari na kaddara wata rana sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ya rasulullah a ulima ahlul jannati min ahlin nar shin a duniya shin an san 'yan aljanna da 'yan wuta wai shin akwai wanda su dama 'yan aljanna ne tun can wa'inda dama tun can 'yan wuta ne sai manzon Allah yake musu eh sai suka ce tufafi mal'amal to aikin mi za mu yi tun da dama an kaddara in dan aljanna ne kai dan aljanna ne an kaddara in kai dan wuta ne kai dan wuta ne to aikin mi muke yi kenan ba sai mun yi ibada ba aiko tun da dama Allah ya kaddara da 'yan wuta da 'yan aljanna sai manzan Allah ya ce la la tattakilo kada ku dogara da kaddara sai ce i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala ku dai ku yi aiki kowanne Allah zai sawake masa abun da dan shi ya halice ka dan shi ya halice sa in Allah ya halice ka dan dan aljanna ne kai zaka ga aikin alkhairi kake so kake yi in Allah ya kaddara kai dan wuta ne to za ka ga kai aikin wuta kake yake birge ka ashe da ka ji mutum na cewa ibadan mi zan yi tun da dama ai Allah ya kadar dan wuta ne ko dan aljanna sai mu je to shikenan dama kadar kai dan wuta ne to ci gaba da aikin ka na yan wuta kine uwa masu girma manzo Allah ya hana mu kutsawa da dogara akan kaddara manzo Allah ya ce ku li'malu ku yi aiki fa sayarallahu amalakum Allah zai ga ayyukanku dalilin aikin da kake Allah zai kadar dan wuta ne sai ya goge wannan kadar ya maida ka dan aljanna da abin da ya kama da haka ne uwa masu girma mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu san duk abin da Allah ya kaddara muna na alkhairi ne ko na sharri ne to alkhairi ne daga Allah madaukakin sarki sai dai mu mu ganshi sharri ne amma alkhairi ne daga Allah mu yi imani da kaddara za mu samu kwanciyar hankali a duniya mu yi imani da kaddara za mu samu karewa da duniya lahiya Allah ka ba mu ikon yin imani da kaddara اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا على الإيمان بالقدر اللهم أعنا على الإيمان بالقدر اللهم أعنا على الإيمان بالقدر خيره وشره يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن في دولتنا ووفق مراءنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله Thank you.